أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق to muna da cikin wato suratul anfal eh ubangiji ya ba ya fare mana bayani wato akan maganar wato rabon ganima wato da manzo Allah yake cewa da Allah yake cewa yas'alu zaka al anfal sahabbai suna tambayar ka ganima Allah ya faɗi ya za a raba ta a wannan sura kuma to muna da cikin bayani ne a cikin wannan sura wata dama da farko na faɗi cewa ta ƙunshi abubuwa muhimmai masu ɗimbin yawa wanda kowanne ya aka zo wajen insha Allah za a yi kokari a ga cewa an bayani sa cewa kamar an haraje ka rabbuka min baitika bil haq kamar yadda wato ubangijin ka ya fito da kai min baitika daga wato gidanka bil haqi da gaskiya wato wato wannan mun yi bayanin yakin yadda abubuwa suka taho domin da farko da aka fito ba yaki aka nufa ba an nufa a tare ayarin ƙuraishawa to sai kuma ya ke shi kuma ya fito ya biyo daga baya shi ne za mu je da aka yi
wa inna fariqan min al-mu'minina kamar lakarihun yadda wato ubangijin ka ya fito da kai bilaki da gaskiya mun bai fita daga gidanka don dai wato yankin jama'a daga mummunai na kare gona wallahi masu kin alhuru da fitowar ne wanda zata halin min kafin ahrajaka وكما خبر خبر وكما خبر مبتدئ خبر مبتدئ معذوب اي واتو هذه الحال في كراهه wannan hali a cikin wato wato kin lahagare ta misali hiraji ka misalin fitowar ka fitar da kai kai fi hali karahati a cikin halin kin su wa karkana wato wa karkana khairan lahu shi kuma fitowar ta zama alkhairi gare su wa kazalika haka nan dai ayyukan dada wa zalika wato yadda abin ya faru Allah ba su ziyara cewa ba su ziyara da harbin kadima bishiyeni ya dawo da ayarinsa daga sham to shi ke da ya dawo daga sham sai annabi fahar da nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da shi da sahabbansa wato suka fito suka dan su tare wannan wato ayarin eh dan su ganimance ta to shi ke nan sai quraisha suka samu labari da suka samu labari sai abu jahil ya fito da mayakan maka baki daya don su kare wannan wato tawaga wannan tawaga ta abi su biya wannan ayarin wato humun nasiru su ne jama'a su ne jama'a wannan wanda suka zo ba wancan ayarin ba su shi kuma abu su biya da ya ji labarin mazala sun fito za su tare shi wato za su za su tare shi to shi ke abu su biya wa a kaza abu su biya da irin ɗariƙar sahili sai abu sufiyana ya kama hanyar wato gefen kogi da wannan ayin nasa fana jet to sai wannan tawaga ta sa ayin nasa sai ya tsira sai aka gaya wa abu jahil aka ce koma eh koma to shi kenan sai ya koma aka ba shi labarin sai ai abu sufiyana dalilin tafiyan mu dan mu je mu kai wa shi abu sufiyana wato agaji ne to ya tsira to ya kamata a koma to shine shi abu jahil da ke ba zai koma ba tare sai ya taho ila badrin zuwa ga badar shi da wannan duk jama'a mayaka da suka fito daga maka fa shawara sallallahu alaihi wasallam ashabu yau da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawara da sahabbansa wa qala yace da su inna Allah wa adani ihda da'ifatayn Allah ya mun alƙawarin ɗayan jama'an nan guda biyu ko in na tare ko zai bani wato wannan ayari na Abu Sufyan ko samu dukiya ko kuma wannan ayari na Quraysh da suka fito mayaka su kuma a kakkashe su a zama an kashe manyan kafirai to shikenan wafaqu sai sahabbai suka dace da manzala a raki talin nasir suka yaƙi wannan jama'a eh wa kariha ba'dhum zalika amma shafin sahabbai sun ki zalika wannan wato sun ki wannan yaƙi wa qalu suka ce lam nasta'id da lahu mi tattali ga wannan wato yaƙi ba eh mu ba mu shiryo shi ba mun fito mu tare wato ayani kamar Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce jadilunaka na'am
to wannan wato yakin badar ne wanda shi ya fara da yawa ko kuwa kan ne na wato wannan shi ne yakin badar a shekara ta biyu daga hijira wato ayarin ƙuran shawa ne suka fito daga sham
bari in duba wato wannan kuma jama'a suka fito daga waka
ɗari uku da ɗaya jama'a sai Allah tabaraka wa ta'ala yawa annabi sallallahu alaihi wasallam alƙawarin ɗayan jama'a guda biyu wato sai tara wato muhajirai da an samu baki ɗaya faƙara sai ya ce ga ƙoyonsu sun fito ta fito da dawakanta na wani zane ha da matsayin tuwar da da jakarun da ɗari kirkiki da ɗaya wa'adin jiha wato da wato adadinta wa'uda jiha kuma da tattalinta wato wasu ila'iha da makamanta wannan ayayi wannan su kuma ba su da wato maya ba su da makami wato shi ayarin abu sufiyan shi ne mazala ce su wannan ba su da makami eh amma dukiya ce ga ta nan to zuwa wanne a cikin su za mu fita mu je mu tare shi ko mazala sallallahu alaihi wasallam ya zama yana son a fita a je a taru wannan jama'a ta abu jahil wasu jama'a da cikin sahabbai sai suka ce mu fita mu je mu tare wannan ayari na abu sufiyan wato na yanke ka da wannan wato jama'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi wa qala zai wato ku min ku ba ni shawara ga ra'ayi ingantacce ku ba ni shawara ga ra'ayi ingantacce sai sai na Abubakar ya faɗa da shi sai na Umar ya manzo Allah ka umarce mu da duk abin da kake so ka umarce mu da duk abin da kake so sai maza za su lalata sarma ya zama yana maimaita wannan kalma a shiru alayya ku ishara gare ni ku ban shawara da ra'ayi ku ban shawara da ra'ayi to mu gida da za su je ku ka umarce mu da abin da kake so ya rasulullahi da za ka umarce mu da mu kutsa wa kogi wato da wato da mu da mun kutsa shi tare da kai ولم يزل المصطفى صلى الله عليه وسلم يردد manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana cewa da su wato yana mai da ta musu su bani shawara da ra'ayi شاء له
har sai سعد بن عبادة da ta bin ubada ta yace da shi أنك تريد الجواب من لا يا رسول الله kamar dai kana abin wato amsa daga gare mu ya manzo Allah أنصار mu mutanen Madina قال له نعم sai yace da shi na'am eh haka nake so قال اخرج بنا إلى إلى فرس الجماعة wato ka fito da mu zuwa gurin da ake ce masa barkar gimadi في أرض الخبشة wato a kasar Habasha خذ إلى البحر ka kutsa wato kogi da mu في شتاء in ka so والله لا لكم ما wallahi wallahi mu la naqul ba za mu gaya maka abinda ba abinda bani Isra'ila suka gaya wa annabi Musa ba suka ce tafi suka ce wa annabi Musa tafi da kai da ba ubangijin ka kuje ku yaki mu je muna nan a zaune ولكن ذهب أنا sai dai mu za mu ce maka tafi an da wara buka wa katila ka tafi kai da ubangijin ka ku yaki inna ma akun muqatiluna mun muna tare da ku muna mayaka فرح رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki da wannan shawara وسلم Fakala ya ce, لعلي انظر الى الى مصاري القوم kamar dai ni yanzu ina ganin inda aka kakkayar da wato wato waɗannan manya-manyan wato kurasha inda aka karkashe su suka waɗa mace اخرجوا على بركه الله na اخرجوا على بركه to ku الله fito a bisa albarkar Allah خرجوا الى بدر shi kenan sai suka fita da aka tafi bazar فجاء ابو جهل بجيش sai Abu Jahil ya zo da wato rundunar da ya taho da ita daga Makka آه الف na wajen mutum dubu
متجهين eh, mudaddaji suna masu wato masu masu wato masu tilke da wato cikin yaƙi kayan yaƙi وعندهم كل عده وقدر wato suna da wato adadi mai yawa kuma da tattali جاء الرسول صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo فأين مصاري القوم da ya zo sai ya nuna ya wuraren da za mutanen da za su faɗi da nan wani zai faɗi nan za a kashe wani nan za a kashe wani ابو جهل يفرحنا wato ne har yace Abu Jahil a nan za a kaji shi nan zai mutu nan za a faɗi haka sai Badu shi ma a nan zai faɗi هنا Walid ma shi ma a nan zai faɗi أراهم ذلك ya nuna musu zalika wannan
قبل أن زين لهم المراكب tun kamar ya nuna musu inda za su tsaye tsaya ولم يفلحوا الله تبارك وتعالى amma duk da haka annabi bai gushe ba yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala yana addu'a عهده ما وعدتني ya ubangiji ubangiji ka ban abin da kai mun alƙawari daga nasara اللهم ya ubangiji إن شئت ألا in ka zo ba za a bauta maka ba bayan yau bayan yau فتحزم هذه to الكتاب ka ka ka- ka karya wannan wato wa'annan wato ɗan ta'adda نستجيب بالله wato wannan muslim ya fitar da wannan hadisin muslim ya fitar da shi cikin ingantaccensa نعم yana neman taimako billahi tabaraka wa ta'ala da Allah tabaraka wa ta'ala وإن شئته yana wato magiya حتى فقد har sai dai wato da mayafin manzo Allah ya haɗi أخذه أبو abu بكر sai na baka ya ɗora wannan mayafin ووضعه على رأسه ya ɗora manzo Allah bisa kansa كان للنبي صلى الله عليه ya ce وسلم wa annabi sallallahu alaihi wasallama مسلم مناشدة wato wa- ya ishe ka daga wannan makiyar ta ka zira duka ga ubangijinka إن الله ينصرك dan dai Allah zai taimake ka قال صدقت sai ce da shi sadaka da kayi gaskiya ya ga sai na baka هذا جبريل ya ce ga jibril ya zo بزمام yana فرسه rike da linzamin dokinsa وهو ألفان من الملائكة tare da mala'iku dubu biyu هذا yake ميكائيل gani ga ilma yana da mala'ika dubu da isra'ilu ma yana da mala'ika dubu ga ma mala'ikan mutuwa وهو ألف yana tare da mala'ika dubu wato mala'iku dubu wato mala'ika dubu biyar kenan للقتال sun zo dan yaƙi ووقعت وقعت sai بدر wato yaƙin badar ya abko صلى الله الكفار Allah ya kashe kafirai نعم قتلوا سبعين wa qatalu
قتلوا سبعين wato wato musulmai suka kashe wato wato wato shugabanni na wato kan kafirci mutum saba'in نائهم daga wato shugabannin zu أخذوا سبعين suka wato wato suka wato ribaci mutum saba'in هم الأبطال a cikin wanda aka ribata akwai al'abbas bin abdul muttalib amman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فلما كرهوا ما نزل فيه حكم الغنائم yayin da suka yayin da suka ki abin da ya sauka a cikin hukuncin ga nuna ضرب الله لهم مثلا sai Allah ya saba musu misali رائحتكم لهذا الأمر wato kin su ga wannan lamari الأنفال a cikin ganima رائحتكم الخروج يوم خروجكم kamar wato kin ku ne na fita ya yawo mu guruji yayin da kuka fito ne Madina daga Madina مقابلة النذير zuwa wato haɗuwa da wannan wato jama'a وما أخرجك ربك من bai ta gami na koyi da bari ga mai rumi na kayan wuna في ذلك a to الوقت akwai mu wato wasu jama'a da mummunan suna masu ƙi ji za ka lokuta a wannan lokaci نعم في ذلك الوقت كثير من to الناس akwai wasu fili daga mummunai ji za ka lokuta a cikin wannan lokaci نعم يكرهون la yuhibbu na zalika ba sa son zalika wannan أنهم يحبون الحيرة domin su suna son a je a cire wannan ayoyi na Abu Sufyan يجدوا جنيمة don su samu ganima mai sanyi فيها قتل wanda ba kisa a cikin da وآجرهم ba rauni الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallama لا يحب هزيمة shi الكفار kuma abin da yake so yana son wato a karya kafirai دار الإسلام da kuma tayyata da kuma nasarar musulunci كل أنحاء a العالم cikin dukkan wato sasannin duniya كان صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo ينظر إلى الجنائز baya duba zuwa ga ganima على الإير wala zuwa ga wannan ayarin ya musu biyana من أراد مواجهة bari sai manzo Allah ya nufi wato ya fito na fito da wato wato karfin wato makiya تكسر شوكة الأعداء dan ya kashe wato kayan nan ta wato makiya يبقى إسلام mun da tira dan musulmi dan musulunci ya wanzu wato yana mai nasara abadan har abada alhamdulillah ya
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون suna jayayya da kai bil haqqi a cikin gaskiya shine yaki ba da ba ta bayyana bayan ya bayyana lahum gare su ka annama ya saƙuna kai ka ce kora su ake ilal mutu zuwa ga mutuwa wahum yanzuru su suna kallo ilayhi gare shi iyalan ulku fi karahatin cikin kinsu lahu gare shi وإذ يئدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم wa idda kujilla ku tuna yayin da wato Allah ya yi muku alƙawari ka tuna yayin da Allah ya yi muku alƙawarin ɗayan jama'an nan wato guda biyu ko ayarin nan na abu ziyara ko wannan jama'a wata ta fito daga maka ya muku alƙawarin cewa Allah halakun ita zai taku ce wata yau dole ko kuma kuna nufin Allah gaira za su shokati wata kuna nufin ku samu wata wanda ba su da wato tsananin nan ai albasu tsananin wasu laha da makami wani ya tsiri ita ce aya ne kuna wato wato kuna wato burin ta kone lakum ita ce za ta karanta za ta kasance gare ku ba za ku samu wannan ganima ta kayan da abu su ne ta waje shi liƙillata adadiha saboda karancin adadin mutanen da suke cikin wannan tawaga wa udadiha da kuma tattalin ta bisa lafin da fili sabanin wannan jama'a da suka fito a ƙarƙashin abu jahil daga maka
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع جابر الكافرين ويريد الله الله yana nufin ya tabbatar da gaskiya ai ya bayyanar da gaskiya da kalmati da kalmomin da wanda suka rigaya bizuhurul islam da bayyanar musulunci kuma ya yanke karshen kafirai ai zahiran karshen su bil isti'tal da tumbikewa fa amarakum sai umarce ku bi italin nabiyul da yakan wannan jama'a ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون wannan Allah ya tabbatar da gaskiya kuma ya shafe albatil batil shine kafirci ko da wato mujrimai shine mushrikai wato sun yi wato sun ki haka sun ki zalika wannan إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة murdafin ka tuna wato sai ta gizu na rabbakum sai ta gizu na rabbakum yayin da kuke neman ceton rabbakum ubangijin ku tadlubu na minhu da gauta yayin da kuke neman ceto daga gare shi bin nasri da taimako alaihi akan ku fastajaba lakum sai Allah ya amsa muku anni aji anni mumidiku ni zan kare ku in zan taimake ku wato ni ne taimakon ku ne bi aljin da dubunar mala'ikaci daga mala'iku murdifina ai mutatabi'ina masu bibiyar juna yarduhu ba'duhum ba'dan shajin su yana bin shaji eh wa adahum biha ya yi musu alƙawari biha da wannan mala'iku dubu awwalan da farko sun masarar talatata ala da sai zama mala'iku dubu uku sun masamta ta ala da sai ta zama mala'iku wato dubu biyar kama fi ali imrana kamar yadda zuwa cikin surat ali imrana وقرئ بآلاف كأفلس جمع نعم ورواه مسلمون مسلم يا رويتو عن عمر بن الخطاب رضي الله من عنه سيدنا عمر رضي الله عنه لا يرجي تعالى قال يتي لما كان يوم بدر yayin da ranar badar ya kasance ذكر رسول الله صلى الله عليه sai manzana sai manzana sallallahu alaihi wasallam ya dubi mushrikai وسلم الأم su dubu ne وأصحابه ثلاثمائة su kuma zaben manzana su ɗari uku ne سبعة عشر رجلا da mutum goma sha bakwai واستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة sai manzana sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci alƙibla ثم مد يديه sannan ya miƙa hannayensa فجعل يمسك برجله zai zama da wato yana wato magana da ubangijinsa اللهم اهدني ما ya ubangiji ka zartan min da abin da kai mun alkawari اللهم اهدني ما وعدتني Allah ka bani abin da kai mun alkawari اللهم إن تريد هذه الخطابة ya Allah idan ka wato idan ka halakar da wannan jama'a ne من أهل daga الإسلام ahalin musulunci لا تدخل في الأرض ba za a kuma bauta maka ba a bayan ƙasa domin waɗannan su ne musulman
وما زال يأتيك برده manzala bai guje ba yana wato yin magana da yana roƙon ubangijinsa yana مادا يديه mai ɗaga hannayensa إلى الكلة yana mai fuskantar alƙibla فقد جاء har sai da mayafin manzo Allah ya faɗi أعطاه أبو بكر sai mayafin sai ya faɗi daga kafaɗinsa har sai na Abubakar ya zo masa فأخذ رداءه ya ɗau mayafin nasa فألقاه على منكبيه wato ya yafa masa a kafaɗinsa ثم التزمه من ورائه sannan kuma sai na Abubakar ya rizunce ya zama yana tare da manzo Allah a bayansa
وقال wakala yake يا نبي الله ya annabin Allah أخاك مناشرك ربك wato ya ishe ga wannan magiya da kake wa ubangijinka فإنه سيجيب لك ما وعدك sannan shi ubangiji zai zartar mata da abin da ya mata alƙawari da shi وأنزل الله تعالى يستفيد من ربكم sai Allah ya saukar da wannan aya ita suke da rabbakum fasajabu lakum نعم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم wannan madadin da Allah ya muku Allah bai sanya shi ba sai dai dan ya muku albishir wal tasma inna bihi qulubukum zukatan ku kuma sun tsu da shi وما النصر إلا من عند الله ko ko dai bai zama ba sai daga wajen Allah إن الله عزيز dan حكيم dai Allah mabuwaye ne kuma gwani ne إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام to wato ka tuna wato yayin da wato wato gengedi wato ya rufe ku amanatan dan wato shiga wato aminci ai amnan dan aminci wato ma hasar lako daga abin da ya samu wato gare ku min alkhawfi daga tsoro to wannan wato amincin ya same ku min daga Allah ta'ala ne wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma kuma yana yana saukar da ruwa gare ku min as-sama'i daga sama li tahirakum la tsarkake ku bihi da shi min al-hadas da kararewar da na ba da zanabu wai ji ba an kurin sa shedani ya tafiyar da wato waswasin shedan an ku gaburan ku ai wasu wasa ta hoshe wato waswasin shedan wato wanda yake yi ilaikum zuwa gare ku bi annakum da cewa ku da ilaikum tum alal haqqi da kun kasance musu gaskiya ba kun jima'an da ku zama wato masu kishima ba muhdisina wato muhdisina masu kai wal mushriku da alhali kuma ga mushrikai ala alal ma'i suna bisa ruwa ga suna da ruwa to wannan waswasin shaytan ya rikewa wato su musulmi yana ce musu to ai da ku ne akan gaskiya da ba ku zama yanzu kishirwa ta dame ku ba ko ba ku zama masu kari ba ku zama kuna buƙatar sai kun yi wanka eh ga ku mushrikai suna da ruwa to shikenan ubangiji ya ce to yayi musu haka ne dan ya gusar da ya tafiyar da wannan waswasin shaytan gaburan su wanda ya rubuta don ubangiji kuma ya wato ya tsare wato ya wato ya tsare al'akadama diga digai eh wato wanda ya rubuta ala qulubikum wato dan ya wato ya tsare musu zukatan ku bil yaqin da da yaqini wa sabri da hakuri wa ya tabbata bil akadam kuma ya tabbatar da diga digai digi da shi ai an tarsaha wato ai an tarsaha ya tabbatar da diga digan an tarsaha dan katta nitse firramla cikin yashi eh wato ya tabbatar da ita ba za ta nutse ba إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا suna yin da ubangijin ka yake wato wahayi irin mala'ika zuwa ga mala'iku allazina amadda bihim almuslimina wanda ya ƙara musulmai da su anni ai bi anni cewa ni ma'akum ina tare da ku da taimako wa nasar da taimako dai fasabbitin ladina amanu ku tabbatar da wanda suka yi imani bil igasa bil i'anati da taimako wata bishir da yi musu albishir ta ulki fi qulubi وألقي في قلوب الذين كفروا الرعب sanin zan jefa razani a cikin zukatan wanda suka kafirce suke kafirci zan jefa musu tsoro فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل manan ku du- ku yi duka ma'ana ku yi tsara barbishin al'ana ku yayi ai a ru'usu kawunan tsara kawunan ku wadribu minhum kullu banan ku wato ku tsara hannaye minhu daga gare shi dukkan wani hannu na ku wato ku tsare shi ai a tsarafar ya je ni wato jaffan wato hannuwa guda biyu war rijlaini da kafafuwa guda biyu fa kana rajulu to mutum ya zamo daga cikin wato rundunar musulmi ya yana nufin darba raka masul kabiri ina nufin wato tsaron wuyan kamili to fatas kudu sai wato kansa ya faɗi kabla an yi sila ilayhi sai fuhu tun da ban tako ban zama ya ce wato ya je ya same shi sai kan ya faɗi wala ma hu sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya jefi wato ya jefi wannan rundunar duk abdadin da danka min alhasar tsakon kwani a hannun sa ya kwari tsaron kan ya danke su ya jefa wa kafiran falan ya buka mushrikun ba wani mushriki da ya saura illa da halafi ainihi min hashimun sai da wani abu ya shiga cikin wato idanuwansa min hada ga wannan tsakon kwanin fa huzimu sai aka karya su wato sai aka karya su shine manzo Allah ya daki wannan kasa shine ya jefa musu yana yana yana zuba yana yana watsa musu kowanne ba wanda ba su shiga wato cikin idansa ba
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله zalika wato wancanan ka azabu wancanan ka azaba mai amfuwa biyun da su saboda cewa sun sha kulla ai sun saba wa Allah wa rasulahu da manzansa ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد ya العقاب fara wanda ya saba wa Allah da manzon Allah to shi kenan fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne lahu gare shi ذلكم فذوقوه mutanen ku azaba su ku dandane shi ya kuka gare shi duniya a duniya وأن للكافرين عذاب mutanen النار kuma azaba wato azaba wuta ta tabbata da kafirai bil akhirati a gidan lahira يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ضحفا فلا تولوهم Ah, الأدبار ya ku wanda kuka yi imani eh idza laqitumul ladina kafaru idan kuka haɗu wanda suka yi kafirci ma'ana kuka haɗu da kafirai zahaban wato suna wato masu tafiya a tare wato mujtami'ina suna masu yawa a tattare kai ka annahum kai ka ce su dai yin hamuna suna can suna jan gindi ne duka sarfin saboda wato yawan su ko yanzu ne idan mutane suka yawa suna tafiya sai ga tafiyar ba ta yiwa a ita da sauri sai ga ganta dole dai tafiya za a rika yi wato a sannu sannu eh kamar masu jan gindi to in kuka haɗu da su fala su walluhumul adbar kar ku juya musu baya mu hajji ne kuna masu karya ma'ana kar ku gudu daga wajen daga wajen wato ya tsantsu ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لنافعة فقد باء بغضب من الله duk wanda ya juya wato ya ba su baya yau mai izin a wannan yin wato yin ai yau mai ƙahin ranar da aka ila na haɗuwa da su saboda yaƙi eh to duk wanda ya juya musu duburahu bayansa to wato to wannan wato ya zama wa karba fakar ba'a ya dawo da gazabin da wato fushi min Allah daga Allah wato illa mutaharifan sai dai idan ya zama wato mutaharifan wato mai karkata ne ai mun asiban mai juyawa ne liqitali saboda yaki bi an yuriyahum domin ya nuna wa su kafiran alfarrata gudu amma wasilatan dan wato yaudarar yaki makircin yaki wa huwa yuridul karrata yana nufin wato in yayi kamar ya gudu ya nuna musu ya gudu kuma sai juyo ya juyo kuma ya hau kanku an musu hayiza ko kuma wato ya tafi ya juya musu baya ya tafi yana mun damman mai taruwa ila fi'atin zuwa ga jama'a min musulmi daga musulmai yastanjidu da yake neman taimako biha da ita to shine wannan to shikenan in wannan yayi amma idan ya juya bayansa ma'ana ya juya ana tare da adubai makiya musulunci ana cikin karawa ya juya yana zai gudu to faƙar ba a gadarin hakika ya dawo da fushi kuma fushin Allah shine azaba azaba ake fassara shi eh min Allah da ya komo da fushi da azaba daga Allah wato zai Allah zai masa azaba saboda ba karamin laifi bane kabira shi wa ma'awahu jahannam makoma sai ita ce wutar jahannama wa bisal masir makoma ta mugunta hiya ita wa haza mahsusu bima bima za idza lam yazidul kufaru ala bihi wannan ke bantacce ne saboda idan dai kafiran ba su zamo sun ƙari a bisa wato rabi ba misali wato idan musulmi kafirai sun ninka su biyu to ba za a gudu ba amma idan suka zama sun ninka su biyu da ƙari to shikenan to wannan wato wannan hukuncin ya sai ya canja na cewa wato mutum ya gudu da kabila ce
falam taqtuluhum Allah yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baka kace su ba bajiran a badar duk uwatukum wato balam tabtuluhum ba ku kashe su ba li badala abada bi quwwatikum da karfin ku ba ku ku kashe su ba walakin Allah qatalahum sai dai Allah ne kasalahum ya kashe su bi nasrihi da taimakon su iyakum gare ku wa ma ramaita iz ramait wa ma ramaita iz ramaita yayin da kai jiba nan wa ma ramaita ba kai kai jiba ba ya Muhammadu ولكن الله يرحم وليبري المؤمنين منه بلاء حسنا baka ji ba ba baka jefi ya kai annan Muhammad baka jefi wato ayyun alqawm idanuwan mutanen nan ba yayin da kai ji nan bil hasad tsofan kani la'anna kaffan min al hasad domin tafi ɗaya na tsofan kani la yamlahu uyun al jaysh al kathir wato ba zai cika idanuwan wato rundunar yaƙi ne yawa ba jiran ne bashirin wato da jifan mutum wato mutum dan ya kwashi wato ya kwashi wato cikin yan yatsu cikin hannunsa ya jefa wa rundunar yaƙi wajen mutum dubu to wannan ba zai a ce ya ya ya ya samu kowa ba eh to amma Allah ne shi yasa kuma sai ya samu kowa eh walakin Allah sai dai Allah ne ba kai jiba ba san da kai jiban nan ba kai kai ba walakin Allah Allah ne kuma rama ya jiban bi isa da zalika da sadar da zalika wannan ilayhi zuwa gare zuwa gare su eh fa'ala zalika Allah ya aikata zalika wannan liyar harar kabirina eh don yarin yarin jayi kafirai ma'ana musulmi su rinjayi kafirai zama an karya musu yakin lalle biliyar mu'minina don Allah ya jarabi ko kuma wannan Allah ya wa musulmai baiwa wato minhu da gare shi bala'an baiwa a sanin kyakkyawa ko da ganima su shine ganima inna Allah sami'un alim wani dai Allah sami'un mai ji ne bi a wato sami'un mai ji ne bi a kwalihim ga zantukansu kuma masani ne bi a hawalihim da halayensu ذلكم وأن الله موكل كيد الكافرين wancananku dalikum wato wancananku a ibtilahu wannan wato wato wato wannan al ibtilahu wannan wato ibtilayin da ya same ku ai haƙƙun wato ya makankanci ne kuma gaskiya ne wannan la dan da cewa Allah wato ne kare wato makincin kafirai ne eh can ubangiji ya ce wani biyar mu'minu min bala'an hasana dan Allah ya mu'mine wato baiwa baiwa wasu take kikkiawa shine ganima eh sannan kuma Allah mai ji ne ga zantukan su ko masani ne da hal da halayen su zalikum ibtila'u wato wancanan ku ganima da Allah ya ba ku haƙƙin gaskiya ce eh wato ganima ce wato Allah ya ba su ganima dama tun da ya musu alƙawarin ɗayan biyu ko wannan ayari na Abu Sufyan ko kuma wannan wato tawaga ta yaƙi rundunar yaƙi da ta taho daga Makka eh to duk dai abin da suke ciki tawa'an waccan ce ko wannan da makircin da suka shirya to ubangiji wato mai raunana wato mai raunana wato makircin kafirai ne ya raunana shi kuma an nasara a kansu kuma duk wani babba da yake cikin wato shawa manyan kafirai to mafiya yawansu an kashe su mun ka cire abu sufiyan shi abu sufiyan tun da bai zo a cikin rundunar yaƙi ba shi ya taho da wannan ayari ne saboda haka ba halarci yaƙin da shi ba
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم in tasabtihu in dai kun nemi yin hukunci ya ku kafirai ai in tatlubul fataha in dai kun nemi alfataha ai alqaza kun nemi ai hukunci eh to ba kad ja'a ku alfatahu wato hukunci ya zo muku ai hai su kala Abu Jahil Abu Jahil yayin da Abu Jahil ya faɗa nuku yana daga cikin ku yana cewa Allahumma ya ubangiji ayyuna kana a kada alir rahimi eh wa atana bima la na'rifu fa ahimhu gadata ya ubangiji kowaye daga cikin mu ya kasance shi ne ya yanke zumunta kuma ya zo al'umman mu da abin da ba a san shi ba to gobe ka halakar da shi a gobe shi kenan ai a haliku ka halakar da shi to shi yau ka sa yau ka sa to shi ne Allah ya ce fa qarja akumul fatu eh wato hukunci ya zo muku eh bi halaki man huwa kazalika da halakar da wanda yake kamar haka yadda Abu Jahil din nan ya faɗa wa huwa Abu Jahil shine Abu Jahil wa man qutila ma'ahu da wanda aka kashe tare da shi amma dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam wal mu'mini da mu'minai eh tunda addu'a sai ta hada kan tunda dama su ne su ne wato suka yanke zumunta su ne kuma aka zo musu da addinin gaskiya ba su karba ba kuma su ne aka zo musu da abinda suke da'awa su ba su san shi ba amma bisa da'awa domin kowa ya san Allah ɗaya ne kuma a cikin wato kafiran maka akwai wa'anda wato aka ba aka yi tarihi ya tabbatar da cewa wasu sai rike addini hanifi ko da yake wasu da yawansu wato irin su waraka su bin nobel sun rasu ai kafin a ce wato abubuwa a musulunci ya tsaya da kafafuwansa kafin ma a ce an aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma duk sun rasu amma duk sun ba da bishara cewa shi ne dai annabin ƙarshen zamani wato wannan zance ne tare da mushrikai wanda suka yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar badar wato wannan kuwa ana ba da cewa Abu Jalil ya faɗa ranar badar yayin da jama'a biyu suka haɗu Allah ka taimaki ɗayan jama'an nan guda biyu da fiyayyen jama'an nan guda biyu da wato mafificin jama'an nan guda biyu Allahumma ya Ubangiji wanda shi ne wato ya fi wato mafi afkaru wanda yake shi ne mafi yankewa wato zumuntarsa ka halakar da jiya ne ma yau ji abu ya yi jiya sai Allah azza wa jalla ya saukar in kun nemi wato hukunci fa kad ja akum al hukunci ya zo muku ma'ana aya in kun nemi hukuncin Allah bisa wato yankewa ɗayan ku daga zumunta ba mafi zalincin jama'an nan guda biyu وينصر المظلوم على الظالم to Allah zai a zai taimaki wato wanda aka zalunta akan wanda ya zalunci وقد جاءكم الفصل hakika wannan hukunci ya zo mugu يعني جاءكم حكم الله yani wato hukuncin Allah ya zo mugu بنصرة المظلوم da wato taimakawa wanda ya wato wanda aka zalunta على على الظالم Allah ta yi wa bisa azzalimi والمشرك da macancanci على المبخل wato mai- mai mai- mai- mai- mai haƙƙi alal mubtil da wanda yake maballaci والمقتول على القاتل wato wal mabdu da wanda aka yanke masa alal qati bisa wanda ya yanke
ورواه البخاري ومسلم Buhari da Muslim sun rawaito عن عبد الرحمن بن عوف daga Abdurrahman dan Aufin قال kana yace إني لواقف لواقف ni wato ina tsaye a wato sahun yaƙi يوم بدر ranar Badar فنظرت عن يميني sai na duba dama na وعن شمالي da hagun ɗina فإذا أنا بغلامين sai ga ni da wasu yara guda su ai ba mu so wannan ba Eh, wannan zai magana kissar kashi Abu Jahil ko وإن تنتهوا فهو خير لكم wa in tanta wa in kun hana min kuma daga bayan kafirci wal harb da yaki fa huwa khairul lakum shi ba alheri gare ku وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كفرت eh wa in ta'udu in kun in kun dawo li italin nabi sallallahu alaihi wasallam da ku yaki annabi sallallahu alaihi wasallam na ud mu ma za mu dawo da nasiri san dan taimakon da alaikum a kanku walan tuguni ankum fi'atukum jama'a ku ba za ta wadatar muku ba za ta ijiye muku komai ba ba za ta ijiye komai an kun gaban ku ba walan kasar ko da ta yawaita وأن الله مع المؤمنين Lallai Allah yana tare da muminai.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله Ya ku wanda kuka yi imani ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzansa.
ولا تولوا عنه وأنتم Oh, تسمعون la ta wallau kar wato ku kau da kai annu gaban zuwa halafaji da saba zuwa halafaji amrihi da saba wa umarnin sa wa antum ku kuma tasma'una alqur'ana kuna jin alqur'ani wal mawa'iz da wa'azuzzuka ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا ma'un kan ku يسمعون kasance kamar wa'anda suke cewa mun ji amma su ba ba sa ji ji irin wato nasu dabburi da kuma wa'azuwa fa humul munafiquna sune munafiqai aw al mushrikuna ko kuma mushrikai إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون sannan mafi sharrin dabbobi a wajen Allah shine asumu wato kurane wato an sama da haƙi da ba su wato ba sa jin gaskiya albukum je baye da ba sa magana wato an nutsi an nutsi gaban wato yin turci bihi da gaskiyar allazina la yaqiluna wanda ba sa wato ba su da hankali ba sa hankalta komai ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم da Allah ya to da Allah wato yana nufin ya bayyana alheri a cikin su ya bayyana khairan alkhairi ai salahan jaruwa bi sama ya laki da jin gaskiya la asma'ahu da ya je da su sama ta fahimin wato irin ji na fahimta ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون wato da ya to ya je da su farkan musu takbiri wa kad alima hakika Allah ya san Allah khaira bihin cewa babu alheri a cikin su to la tawallau anu da sun kauda kai anu guburan kawo su kuma mu'ridu da suna masu kau da kai an kabuli yin gaban karbansa ila dandan tashin karan hanci wa juhudan da jayayya يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم yuhyikum ya ku wanda kuka yi imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzansa bi ta'ati da biyayya ila da akum idan wasu yi kiran ku lima yuhyikum ga abin da zai raya ku min amru din daga lamarin addini li'annahu saboda lamarin addini sababul hayati shine sababin rayuwa al-abadiyyah ta har abada واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يرجعون kusan cewa Allah wato kusan cewa Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi yana tsare tsakanin wato mutum da zuciyarsa bala yastati wa an yumina wato aw yumina wato mutum ba zai samu wato ikon ya imani ba aw ya kafura ko kuma ya kafirce illa bi iradati sai da nufin Allah ta'ala wa annahu da cewa shi ubangiji tujero ne za a taro ku ne idan zuwa gare shi fa yujazikum sai ya saka muku bi amwa bi amalikum da ayyukanku واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wato ku ji tsoron fitina wanda idan ta sami ta same ku ba za ta wato samu wanda suka yi wato zalunci ba min ku daga cikin ku har suka a keɓance bal bare ta ummun za ta game su wa bai wato ta ummun za ta gane su wa gairahum da wasu su eh wasu qauha wato wato wato wato kiyaye ta bi in kare mujibi da kin wato abin da yake mai wajen ta kawo fitinar wato minal munkar daga abun ki ko kuma eh minal munkir ko ah, minal munkar daga abun kin wa'alamu anna Allah shadidul iqab ku san cewa Allah mai tsananin hukuma ne da man khalafu ga wanda ya saba masa واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنفسه ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون wasu rubutuna idan sun kalilu yayin da kuke kaɗan musar abu na ababen raunanarwa fil ardi a ƙasan maka ta hamu da kuna jin tsoron wato a- wato an yi ta haƙa hukumin nasu mutane wato su fefewce ku ai wato kafirai wato su- su fefewce ku bisa ratin da gaggawa fa'awa ku Allah ya taro ku ilal madina zuwa ga madina wa ayyadakum ya karfafe ku bi nasrihi da nasararsa yawa badr ranar badar bil mala'ikatu wa da mala'iku wa razaqakum kuma ya arzuta ku ya arzuta ku min at-tayyibat daga dada da shi ne alganayin wato gamimu la'allakum tashkuruna don ku wato ku gode wa ni'amahu ni'imomin sa يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون wannan jara aya ne zuwa kuma ta sauka ne shi abilu babata shi abilu babata marwan bin abdul munzir marwan bin abdul munzir wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ake shi ila bani qurayza zuwa ga bani qurayza liyanzilu ala hukmihi dan su zauka masa hukuncin sa fasta sharuhu sai suka ba shi shawara shi abu lubabata suka ce me yayi shawara ta me zai me me za su yi fa ashara ilayhi sai ishara zuwa gare su annahu dabu sai ne shi lamarin dai yanka ne za a yanka su lianna iyalahu don cewa iyalinsu wa ma iyalinsa wa ma lahu da dukiyarsa fi himzi tana cikin su sai Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani la tahunu Allah ka ku ha'inci Allah wa rasula da manzo wa la tahunu amanatukum ka ku wato ha'inci amanonin ku ai ma'asumintum abinda aka amince muku alaihi akan sa ne addini daga addini wato gairi da wani sa wa antum ta'lamuna ku haka ku kuma kuna cikin wato kuna cikin kuna kan sani ka ku yi haka واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر ajrun azim عظيم Allah mu kusan an da ma amwaluku kada dukiyar ku da ƴaƴan ku fitnatun wato fitila ce fitila ce na kuma wato gare ku saddatun mai tarewa an umuri al-akhirati ga wato buran lamarin lahira eh amwalukum wa auladukum fitnatun suna tsare ku ga buran wato abubuwan lahira ma'ana wato ko tsare ku suka yi ga buran samun ladan lahira wato sun tsare ku ga buran wato lamarin lahira wa anna Allah cewa Allah wato lada mai girma wato ya tabbata gare shi fala ta hutu kanku wato karwa fala ta hutu kanku tsere masa bin mura'atul amwali da wato kiwon dukiyar ku wato kuna ganin dukiyar ku wala wala da yayan ku wal hiyanatu wal hiya wal hiya wato wal wal hiyanati da kuma yin hiyana ha'inci li ajlihim saboda su wato saboda su wannan da ana magana ne kan shi Abu Lubaba eh ma'ana kanku dau dukiyar ku da yayan ku saboda su ku wato ha'inci addinin musulunci eh wato kan ku yi haka in ku yi haka wato kun yi wato laifi يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر irin لكم kun to kamar yadda wato wannan aya ta sauka wacce ta gabata eh aka faɗa abu abin da yi to sai kuma wannan ta sauka a cikin tubansa eh wannan zala fi taubati wato wannan aya da zamu karanta an ta sauka a cikin wato shi tuban Abu Lubaba eh ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani in tattaqullaha in dai kun ji tsoron Allah da mai da lamura zuwa gare shi wa gaira da wani ta to ubangiji ya Allah kun furqana zai wato wato zai sa muku wato rabewa bainakum tsakanin ko bainal ma takhabuna da abinda kuke tsakanin tsakanin ku da tsakanin abinda kuke tsoro fatan juna sai ku sai ku tsira wa yukafir ankum sayi'atikum kuma zai kankare muku wato wato laifukan ku wa yaghfir lakum dhunubakum ubangiji kuma zai gafarta muku zunuban ku والله ذو الفضل العظيم Allah ma abocin falla ne mai girma وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك واذكرك سنة يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ يذكر بك الذين كفروا yayin da wanda suke kafirce suke yi wato yin tanadin makirci da gare ka wa kaji ta mahu alhali wato waɗannan manyan kafiran sun taru lil mushawara don yin shawara fi da anaka cikin lamarin ka bidarin da zata a wato gidan yin shawara li yusbituka wato don su daure ka waya da suka su tsare ka aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka wato wato kullum a wa aw yaqtuluka ko su kashe ka kullum baki ɗayan su kasilata rajulun wahidin irin kisa na mutum ɗaya wato duk mutanen kabilu kowa ya kawo mutum ɗaya eh to kawai za tare za su haɗa su kama hannunsu baki ɗaya masala su kashe shi wato jininsa kenan ya fantsama ga kowa ba za a ce wato wata kabila ce ta kashe shi ba eh auren biyo ko kuma su fitar da kai makata daga maka wayan kuruna wayan kuruna wayan kurunwa wayan kuruna suna yin tanadin makirci bika da kai wayan kuruna Allah yana musu tanadi Allah yana tanadi biyan da su bisa bisa bijiri amurka wato da kuma da gwargwaje lamarinka da an auha ilaika shi ne wahayi ilaika zuwa gare ka ma dabbaru abinda suka kulla shi wa amaraka kuma ya maka umarni bil hururi da fita wallahu khairul makirin Allah shi ne siyayyen almakiri ne wato masu tanadin makirci ai alamu shi ne mafi sanin su biye da shi وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين awwalin wa za su je alaihim ayatuna idan aka karanta musu ayoyin shine na alqur'ani kalu sai su ce hakika dai mun ji amma an da mun zo da kullu min da haza ai da sun mafaɗin misalin wannan qala hum nadru bin al-harith nadru bin al-harith ne ya faɗi wannan dan nan saboda shi nadru kana ya kasance ya tarhira ta yana zuwa hira eh ya tajiru yana zuwa ya fatauci fa yastawi ya kutuba kutuba asbad al-azimi sai ya siyo littattafai na labarin baibayi ko yi hadisi da ahala makata yanzu yana wato ba wato mutanen labari yana ba mutanen maka labari a cikin wannan littattafan to shi ne ya faɗi haka yake cewa inda mun zo in wato in mun zo ƙaru ƙarfe milalar da shawo da mun zo mu ma da mun faɗi misalin wannan in haza ai wannan wato abin bai kasance ba shine alkur'ani ma'ana qur'ani bai zamo ba illa asatiru sai dai wato ƙarshe ƙarshen al'awari na mutanen farko to haka ya faɗa eh shi ne jirgin da harin eh wato in ka zo mana da wannan wato idan wato ka karanta musu ayoyi na alkur'ani kuma suka ji sai su eh to mun ji to shi na jirgin da harin sai ai wa za mu iya faɗan wannan wannan abin da ka zo mana da shi ba komai ba sai dai kawai karshe karshe na mutanen farko وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إجارة من السماء yawitina bi azabin lalle to shi ne dai Allahumma ya ubangiji in kana haza allazi ya karo ku Muhammadu ke shi ne suke cewa in dai wato abinda Muhammad din ne yake faɗa yake karanta shin nan huwal haqqa shine wato gaskiya almunzara abin saukarwa ni in duka daga wajenka to fa amtir alaina hijaratan sai mana ruwan wato tsakon kwani daga sama mina sama'i daga sama a wuri tuna ko kaje mana bi azabin da azaba alimin da abin su mai mai radadi wato wato wannan wannan wato cika baki ne da suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke yin fito na fito duk abubuwan da aka yi gabata da ake kawo kistoshin abin da ya faru da sauran jama'a annaba da aka halakar eh ai kowanne da aka zo za a halakar da shi sai da hankalinsa ya tashi kuma aka zo aka ba su labarin da abin da aka yi kuma Allah ya faɗa musu yace idan kuka tashi tafiya tafiye tafiye za ku rika ganin alamun wato garurrukan su garurrukan su za ku san cewa nan gurin al'umma kaza ta zauna kuma an halakar da ita saboda dalili kaza eh idan ka ɗauko dukkan al'ummatan wato idan aka zo za a halakar da su sai su nemi shi nadama duba abin da muka karanta na kisar wato annabi salihu da mutanensa aka zo za a kashe su da waye gari suka waye gari suna zan fuskar su ta yi fari washe gari ta yi ja washe gari ta yi baki go da ai da hankalin su tashi yi to amma duk wannan labarin da ake gaya wa kafirai makiya manzo Allah to sai ma wai ne ma suke wai a kawo musu ma irin wannan shi yasa manzo Allah ya ce shi fir'aunan sa yafi na kowa eh yafi na kowa eh kamar yadda wato yake a cikin wato kissar yakin badar ai da aka zo za a kashe shi Abu Jahil bayan mun taɓa kisar a nan wajen shi abdullahi bin mas'ud da yake wato yana da murya masanin qur'ani ne wata rana alkur'ani aya ta sauka sai wani manzo Allah ya masa izini manzo Allah ya ce wa zai je karanta wa wato kafiran can wannan ayoyin shi Abdullahi bin Mas'ud ce zai je har su uku yace zai je to da ba shi gajere ne to shine manzo Allah ya ce ya je ya karanta musu ya je ya karanta musu shikenan Abuja ya tashi ya dokin shi ya mare shi har kunnensa ya jini to shine ya dawo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka sai ga Jibrilu kuma ya soka yana dariya sai manzo Allah ya ce da Jibrilu a Jibrilu ya ka soka kana dariya ga abu ya bata mun rai kuma zaka soka kana dariya sai ce zaka ga dariya to shine lokacin da aka zo wannan yaki na Badar to shi Abdullahi bin Mas'ud sai manzo Allah ya ce to ka je ka rika bin wa'anda aka kai su kas wanda duk bai karasa ba ka karasa shi to yana yawo cikin wato wanda aka kai kan tsakanin matattu da wanda suke saura sai ga Abu Jahil a kwance a ƙasa amma shi bai karasa ba to dama ka san wani tuttuƙeƙe ne bai katon ciki ne shi Abu Jahil Abdullahi bin Mas'ud ya tashi kawai sai ya hau kan kirjinsa ya tsaya ya ya tsaya ya ɗaga kafarsa ya duka ya tsaya sai Abu Jahil ya buɗe idansa yace kai yaro ka hau guri mai wahala hawa ka hau waje mai wahala hawa shikenan su da ya gaya masa haka sai ya ɗauko takobinsa shi Abdullahi bin Mas'ud yana neman zai yanke kan Abu Jahil sai ce dakata wannan takobin ka ba zai iya yanke ni ba ka ɗau takobi na amma zan gaya maka sako idan ka gama kashe ni ka je ka gaya Muhammadu yau ma na fikinsa to kun ji yadda aka yi ai abu ai ai fir'auna da ya ga hallaka ai da wa ai sai eh yace amantu billahi amantu bihi banu isra'ila kan ya ƙara za malaika jibril aka ce ɗebo yumbin cikin kogin nil ya soja bakin sa eh shi ne ban yace jibril ya ga ya tsoro nake kake masa rama shi ya shegin da yayi yana abin da shi kenan sai sai sai tsira eh ya kulle ya shege kala kala to amma shi abu ya yi cewa ya a gaya manzala lokacin ma ya fi kin manzala sallallahu alaihi wasallam to dubi wannan yanzu kalli wannan addu'a da suke wa kansu eh eh kalli wannan addu'a da suke wa kansu Allahumma in kana haza allazi ya qawhuma an dai wannan abin da Muhammad yake karanta shi shi shine gaskiya wanda ka saukar daga wajenka to fa amtir alaina hijaratan kai mana ruwan tsaho bai to ai wato kafirci ne ya isa kafirci eh a wuri kina ko kuma ka zo mana da azaba mu ulamin abin alimin ai mu ulamin abin sawar li ala inkarihi bisa kinsa da muke yi eh qalahum naziru naziru ne ya faɗi wannan eh au gairuhu ko kuma wani da ya faɗi wannan ko wani da ne faɗa istijza'an dan in izgili wa ihama dan sa wahani annahu bisa cewa shi ala basiratin yana wato bisa wato basira wato yana ganewa wa jazmu wato da ala basiratin bisa wato basira wa jazmun da yankewa bi lanihi da bacin su qala ta'ala sai Allah ta'ala yace ne وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان Allah Allah bai zama mai musu azaba ba Allah bai musu azaba ba eh ba zai musu azaba wanda za su aluhu da abin da suka tambaye shi ba an tafi yin kai kana cikin su li'anna azaba dan cewa azaba idan nazala idan ya sauka an mace ya gani kowa da kowa da mai ruwa da wanda bai da ruwa eh to saboda haka walam tu'azzab ummatun ba wata al'umma da aka mata azaba illa ba'da khuruj nabiha sai bayan fitar annabinta wal mu'minuna da mu'minai su ma sun fita min haka ga garin eh ai kun ga da za a zubar za a za a halaka jama'a annabi ludu ai to aka ya fita illa ba ta hu ko karar min al-gajirina eh to saboda haka annabi yana nan to ba za a saukar da wato azaba ba shi kuma lokacin fitar tasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ai masa izinin ya fita ya hijira ba tukun ma'ana lokacin fitar bai zo ba eh da lokacin fitar ya zo to shine ba a san kuma abin da Allah zai ba da suka yi wannan gatse din eh saboda haka idan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana cikin su to ba za a yi musu ba za a yi musu azaba ba eh to in kuma ba ka cikin su in dai suna yin istighfari to ba za a saukar musu da azaba irin wace ake saukarwa da wasu al'ummatai ba
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah bai zama mai musu azaba ba sun su kuma suna yin istighfari har sai ya kulu na yanda suke faɗa bi da wafi a cikin wasu dawafin su gufurana ka gufurana ka muna neman gafara ka muna neman gafara ka wakila wani kwana su ce a humul mu'mini su ne mu'mini al-mustam'afuna ababen raunanarwa wato wanda aka raunanar jihim a cikin su kama ƙara wato kamar da Allah yake lauta zai yi Allah zai nuna ladina kafaru min azaban alima eh akwai rauna azaban da aka rauna da su aka hana su fitowa su yi hijira saboda ba yadda za su yi kuma rauna ya ne wasu saboda tsufa wasu saboda yarinta wasu saboda babu abin da za su iya wato yin tafiyar da shi to saboda haka su kuma suna zaune suna cikin wannan bala'in kuma suna ta istighfari ga Allah
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء da ke gare su la ya azuba malahum Allah ya azubuhum Allah da ke gare su Allah tabaraka wa ta'ala wato la ya azubuhum wato ba zai musu azaba ba eh ba zai musu azaba ba malahum Allah ya azubuhum Allah wa ba su me zai hana Allah ya musu azaba ai ba abin da zai hana ko da sefe da takobi ba da hurujihi hurujika bayan fitarka wal mustar abina da wato raunanan nan wa Allah qawl al-awwal azin na farko hiya la tahatu ita wato mai nisa ce lima kabla haka abin da ya gabace ta wa kan azabahum Allah bi badar Allah ya musu azaba a badar wato saboda duk a ranar badar kuma duk aka yanke su waye me ke gare su Allah ya ce musu azaba Allah zai musu azaba wa mu duna su suna wato tsarewa zan ya una suna tsara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin da musulmai an al masjid al haram gaban ma ka masallacin harami an yi dubu su je tsawabi wato bihi da ɗakin sun tsare su sun hana su ba za su je tsawafi ba duk wani wanda yake ya yi musulunci ko izumar rauna ya kasa tafiya ko kuma ya yi hijira ya tafi madina to kuma ba zai dawo ba don in ya dawo bai san me zai same shi ba eh ma ka yi auliya ahu su ba su zama wato masoyansa bane kamar za a muka mawai da suka riya ina auliya ahu إن أولياؤه إلا المتقون ai wato masoyansa ba su zama ba sai sai masu tsoron Allah ولكن أكثرهم لا sai يعلمون dai yawan su la ya lamu da ba sa sanin Allah wilaya da lahum cewa wato babu wato wilaya gare su alaihi a gare shi وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء watasbiya وتصديا wa ma kana salatu wato wato sallar su bata zamo ba inda albaita a wajen daki wato sallar su bata zamo ba ba ko yin sallah suke ba irin ta ba wannan ake nufi ba ga bayanin nan wato sallar su bata zamo ba a wajen dakin Ka'aba illa muka'an wa tasbiya sai dai tito da tafi eh wato tito da tafi shine wato sallar su a gurin su ana yawo tsirara ana kewaye daki kuma ana tito ana wato ana tafi eh shi yasa sanda manzo Allah ya tura sai na Abubakar ya je haji yasa shi amirul haji yace to daga wannan shekara ba wanda zai zo ya tsafi a tsirara eh daga nan wannan shekara ya hana eh shine yasa wato wato wato ya kawo tsarki ga ɗakin kuma har dai aka zo fatuhu makkata kuma sannan komai ya kammala komai ya cika eh shi فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون wato ai ji alu zalika ai tasdiqan wato wato ta wato tafi ai ji alu zalika sun san zalika wannan mutu a salatin biyan sallatu allati umiru biha wacce aka umarce shi aka umarce su biha da ita sai ubangiji ya ce ku dandana azaba da bajiran abada saboda abin da kuka kasance kuna kafirciya da shi إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم ثم يغلبون إن الذين كفروا كانوا سنلوا أن تلك كافر ينفقون أموالهم سنة تشيل دوكيسو في حرب النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليسجدوا دون تسألي متاني عن سبيل الله قبل واسو أدين الله eh suna yaƙa annabi wato suna yaƙan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waye kuma suna tsare wato masu son wato zuwa ga addinin musulunci to fa sayun biuna Allah yake sanin za shi da dukiyar tasu eh sun bata kuma sanin dukiyar ta zo fi aqibatul amri a karshen lamari hasratan nadama alaihim akan su ai nadamatan nadama li fawatiha saboda tsarewar dukiyar wato an yi asarar ta kenan da kuma asarar ma kasa duba abin da suke nufin su sun mai gula guna sannan kuma za a rinjaye su fi duniya a duniya eh to ai gashi nan sun yi abin da duk suka yi an zo badar kuma an kashe su an ringashe su والذين كفروا إلى جهنم يحشرون sharuwan wanda kuma suka kafa cimin daga cikin su za a taro su ai za a koro su ila jahannama zuwa ga jahannama bil akhirati a gidan lahira ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم jiya ne za a yi mutalukun wato ya bi ta kuna wato duk tahdibi li yamiza wa tajdidi li yumayiza kenan dan ubangiji ya rabe eh li yamiza Allah dan Allah tabaraka ta'ala ya rabe al-khabisa abin da yake kazanta ne kazani shine kafirci eh mina tayyibi daga tsatsarka shine mumini eh ubangiji ya ware kafiri ya ware mumini eh wa hillal wa yaj'al al-khabisa yasa wanda yake kazamin nan ba'dahu shafin sa ala ba'din bisa shafi fayar kuma hu jami'an shikenan sai ya tara shi baki ɗaya mutarakima yana mai hawa hawa juna eh ba'dahu shafin sa ala ba'din yana kan shafi fayar ji alahu sai ya sanya shi cikin jahannama cikin wutar jahannama أولئك هم الخاسرون sannan ka sune sababbu قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ko ka faɗa ka faɗa ga wanda suka kafirce kamar Abu Sufyan eh ka Abu Sufyan kamar Abu Sufyan wa ashabi da abokansa in yantahu in sun hana an kufur ga wurin kafirci wa qitalin nabi da yaga annabi sallallahu alaihi wasallama to yughfar lahum ma qad salafa za a gafarta musu abin da ya riga ya min amalihim daga ayyukansu wato laifukan da suka yi da kuma wato saba wa ubangiji da suka yi to in dai sun sun sun sun hannu sun imani kuma sun kame gaba da wato cutan mazala sallallahu alaihi wasallama to za a za a yafe musu abin da ya gabata domin al-islamu ya jibbu ma qablahu musulunci wato yana yanke abin da ya gabace shi duk abin da wato mutum yayi wato na laifi yawa Allah laifi yana shiga musulunci to ya dawo kamar wato rannan aka haife shi eh to shine ubangiji yake cewa in dai sun hannu eh in dai wato sun hannu ga biran kafirci da ya kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to za a gafarta musu abin da ya riga ni daga ayyukan su murana wa in ya'udu faqad mabat sunnatu law wali wa in ya'udu in sun dawo dai ila kitali zuwa ga yakin sa eh kamar yadda suka je suka yi yakin badar aka karya su suka ci ko ba za su dawo dai su yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to faqad mabat sunnatul awwalin sunnan mutanen farko ta shuɗe ai ma'ana sunnatuna wato sunnan mu a cikin mutanen farko fil ihlaki da halakarwa haka za na fa'alu bihim haka nan za mu aikata bihim da su
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Allah to shine wa qatiluhum ku yaƙe su hatta za ta kuna fitnatun har dai kai a samu wata fitina me ya fitina shine shirku shirku ita ce fitina shine shine fitina wa yakuna dini addini ya kasance kulluhu baki ɗansa lillahi na Allah ne wanda mu shi kadai wala yu'badu ghayruhu ka abota wani sa eh ya zama da addini kwaya ɗaya ke domin inna dini inda Allahi al-islam ba wani addini a gun Allah sai addinin musulunci duk abin da kake takama da shi daga zuwan manzala sallallahu alaihi wasallama magana ka ta kare eh ba wani addini da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ayi ba manzala sai na manzala wanda ya zo shi ne addinin musulunci kamar yadda muke faɗa da'ima ba wani annabi da ya zo wanda ba a karɓi alƙawari da shi akan cewa in manzo Allah ya zo to shikenan magana ta ta ƙare kowa sai da yadda da wannan eh wa ta mu ala an fuki a lokacin da yake yake cewa akwai aya can da muke karanta ta a cikin Faidul Ahmadi wato Allah yake cewa ya dau alƙawarin wato ya dau eh wa idza sallallahu misaqan nabiyina eh har zuwa ƙarshen aya to shi saboda haka babu wani addini kowa sai da ya yarda da cewa wannan addinin nasa na lokacinsa ne amma in mazala ya same shi da zai sauka daga wannan addini ya dawo kan addinin da mazala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi sa Allah yana cewa duk wasu a yaƙi kafirci eh ku yaƙi kafirci ku qatiluhum ku yaƙe su har dai ka a samu wato wani shirku addini ji ya zama wani Allah ne baki daya kai ya zama ana bauta wani sa su su ma wa'ancan addinai eh kamar wato addinin wato masihi kiya da na yahudawa da duk abubuwan da annabawa suka zo duk waɗannan addinan domin kan wani wahami ya ɗauka annan a ce wala ya umar da gairu a ɗauka ko a cikin wancan addinan akwai magana bauta wani ba Allah ba a duk waɗancan addinan ba shi ɗaya su ma bauta Allah suka zo da shi shi yasa da'ima muke faɗa cewa duk annabawan da Allah ya aiko farkon abin da suke magana akai abin da Allah ya aiko su da shi shine tauhidi kaɗai ta Allah a bauta masa shi kaɗai ka a tara wanda bautar ubangiji sannan kuma bayan wannan kowa sai a zo masa da abin kowa sai kuma zo da abin da lokacin sa yake bukata musamman da haka kowane addini yana kira ga bautar Allah bai yarda da a tara Allah da wani ba to fa in yamka aw fa inna allaha bima ya'maluna basir sai suka al'adul kubur da buran kafirci dan dai Allah basirun masani ne da abin da suke aikatawa zai saka musu bihi da shi wa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlaykum kun da in tawallo in tawallo in suka kawo da kai an imani ga buran wato imani suka juya wa addini suka juya wa imani baya to fa'alamu ku san annallaha maulakum Allah shine majibancin ku ai nasirukum shine wato mataimakin ku wa mutawalli umurikum shine kuma wato mai jibanta al'amuran ku ni'mal mawla ma dallan wato al'a- wato majibanci huwa shi wa ni'mal nasir ma dallan annasir ai annasir mai taimako lakum gare ku alhamdulillah Ai, ai, ai, ba ma irin ma mutumin da bai samu farkon wazifa ba ko ya samu tsakiya to sai ya kirga abin da ake yi yana tafiya da shi a kirge ya ga abin da ya samu ya ga kuma abin da aka tsere masa eh in ya so abin da in ya gama sai ya zo ya rama amma idan ya zo tabi ya ajiye a gabansa kuma yana ta wazifa ya zai san me aka tsere masa da shi me kuma ya samu eh yawo zawo dai lalle lalle wannan magana da sarki yake yi suna da matuƙar muhimmanci yan uwa sha'anin harkar ɗariƙa ba wasa ba ne akwai gyararraki da yawa amma duk abin da yake janyo mana wannan shine rashin karanta shi kansa fiƙihun ɗariƙar mutane yawancin su sai zo su karɓi ɗariƙa amma ba su san me ɗariƙar nan aka ce a yi wato me ya fiƙihunta ya za ka san ɗariƙar kuma shi kansa mutum ka ya zo ya kama ya shiga da'ira yana zaune ana wazifa ya kulle bakinsa ya yi shiru yana to wannan ai ba wazifa yake ba ko kuma ya zo ya shiga da'ira ya wani irin zama babu ladabi in dai har ka yarda kana imani wannan abin da kake yi kana kan sharaɗansa to ai sai ka riga kaddara duk wa'annan bayan Allah suna nan tare da kai sai kai musu ladabi kuma ai abin da ake cewa a shar'ance abin da ake cewa sirri in ma ba za ka iya ɗaga murya ba ai dole sai harshenka da leɓanka suna motsi ba cewa aka yi kenan kai karatu da zuciya ba a'a ka yi da harshenka da da da leɓanka su rika motsi shi ne magana eh shi ne ka sami karanta abin da ake so ka karanta ko kuma wani abu da yake faruwa ka ga mutum an zo ya samu jawhara uku ko hudu ko biyar amma kan a gama addu'a ji ya rama sauran sai ma ni dai na na rasa yadda ake wannan wani irin baki ne da mutum na san Allah yana yin bawa kala kala amma dai wannan akwai wani abu a akwai wani abu akwai wani abu a ce ka zo ka samu jawhara biyu ko ka je jawhara uku amma kan ga liman Wallahi.
ya gama addu'a ko jawhara ɗaya ba Ma wallahi.
Eh, kan liman ya gama addu'a baki ɗaya ka murkushe duk ka ka gama ta baki ɗaya ka gama gaskiya akwai bayani akwai akwai akwai akwai akwai ma abin nan akan wannan in dai za mu yi dariƙa mu tsaya mu yi sosai yadda aka ce mu tsaya mu yi abu mun san kowa da irin saurin bakinsa eh, kowa akwai wannan saurin baki akwai mai nauyin baki amma ba irin wannan ba wannan dai ba magana saurin baki ba ce Eh, wannan dai a ce ka samu jawara ɗaya ko biyu ko uku amma ka zama addu'a duk kara ma aikin wajiba wannan wannan ba za mu ga yadda za a yi magana a kan ɗariƙa mana sai kafin dai a kafin dai a dai yin karatu sai a yi magana a kan abin da ya shafi ɗariƙa Eh, dan yan uwa a riƙe harkar ɗariƙan nan kan kan a riƙe ta da'iman koyaushe muna magana kan amma yana da kyau kuma an samu dama a yi karatun ɗariƙa san mai ɗariƙa ta kuma Allah ya sa mu dace. Su ba ta san su Allah ya taimake su Allah ya sa adalci cikin su su za ta ba su taimaka Allah ya tashi lafiya Amin.
ya da su lafiya Amin.
su zama lafiya wanda duk suka taimaka wajen aikin zawiyan nan kuma suke taimaka Allah ya saka musu da alheri Allah ya ja musu muradin su amin Ya karanta musu salatul fatiha fatiha salatul fatiha fatiha da salatul fatihi
اللهم رحمنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الامر ولا تدخل الله ولا تدخل كنا بهول ونفيع amin لا همة شيء amin amin amin amin fatiha